لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da kowa mai komi wanda cikin ikonsa a ya kaddari rayuwarmu zuwa wannan yammaci na laraba wanda yake 22 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 4,447 wanda ya daidai da 11 ga watan uku miladiya 2026 a wannan majalisi namu da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai tsarki a idan yan uwa ba su manta ba jiya mun kwana ƙarshen ayatan halarin ƙarshen aya ta 25 a za mu tashi aya ta 26 wa izgala ibrahimu li abihi a muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dafa mana cikin abin da za mu karanta da abin da za mu bayanin sa na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فدرني فإنه سيهدين Ubangiji yake cewa wato iskala Ibrahimu da abihi a ya Muhammadu tuna kisar annabi Ibrahim alaihi salam iskala li abihi yayin da yake gaya ma babansa wa qaumihi da mutanensa innani bara'un mimma ta'budun lallai ne na yi baran-baran da abin da kuke bautawa su suna bauta ma gumaka a shi kuma yana kira zuwa ga kare ta ubangiji shi ne ke gaya musu cewa wato inna ni bara'un cewa ni mai kubuta ne min mata abudun da abin da kuke bautawa illallazi fatara ni inda wani wanda zan bauta to zan bauta ma allazi fatara ni wanda ya halicce ni fa innahu sayahadini domin shi zai shiryar da ni wato zuwa ga addini waje alaha waje alaha kalimatan baƙiyatan fi aƙibihi la'allahum yarji'un Allah ya ce waje alaha sai ubangiji ya sanya wannan kalmar tauhidi wato kalimatan kalma ce baƙiyatan fi aƙibihi wanda Allah ya wanzar da ita a tsatsan annabi Ibrahim mana a zuriyarsa a tunda shi yake cewa inni zahibun ila rabbi sai hadini ne zan tafi zuwa wajen ubangiji na wato zai shiryar da ni wato shine Allah yake cewa sai muka sanya wannan wato kalma ta tauhidi riko da Allah baki ya tantana wanzu fiya kibihi a zuriyarsa ma'ana fala ya zalu fihi man yuwahidu laha a zuriyar annabi Ibrahim har a nade kasa wato ba za a rasa wanda zai kade ta Allah madaukakin sarki ba Allah ya ce mun yi haka ne wato la'allahum yarji'una cewa ko su mutanen makka da suke da'awa wai suna kan addinin annabi ibrahim to ga abin da annabi ibrahim ne yake faɗa in sun ce suna tare da annabi ibrahim a wajen imani to ga imanin annabi ibrahim shi imaninsa na kare ta allah ne shi yasa wato yake cewa wato yake cewa shi ya barranta da abin da wato suke kayi abin da babansa da mutanensa suke kayi shi in dai zai yi bauta to zai bauta ma wato ubangijin da ya halicce shi ne wanda kuma ya shiryar da shi to Allah kuma sai ya sanya wannan wato da'awa na annabi Ibrahim wato Allah sai ya sanya shi wato a cikin wato tsatsansa zuriyarsa wato har duniya ta tashi a tsatsan annabi Ibrahim ba za a rasa mutane da su daga kare ta Allah madaukakin sarki ba Allah ce bal mata'atu ha'ula'i bal mata'atu ha'ula'i wa aba'ahum حتى جاءهم الحق ورسول مبين الله ce bal matatu haula'i su dai wa'annan mushrikai abin da yasa suke wannan wato kasassaba mun jiyar da su daɗi ne wa aba'ahum da kuma su da iyayensu wato ba mu gaggauta musu da saukar azaba ba mun ba su dama mun yalwata musu suna fantamawa wato suna jin daɗi ba mu kama su da azaba mun halaka su lokaci guda irin na adawa da samudawa ba shi yasa wato suke yin abin da suke yi Allah ya ce matatu haula mun je da su dadi wa ba'ahum da iyayensu hatta ja'ahum alhaqu har alqur'ani ya zo musu ma'ana ba mu halaka iyayen iyayensu ba yadda iyayensu suka yi muka bar su to su ma muna je da su dadi har alqur'ani ya zo muka tsare musu garin maka muka tsare musu fataucin su muka tsare musu mutuncin su ba mu bari wani wato wani ya zo ya ci su da yaƙi ba ba bari wani ya zo ya kore su a garin su ba muka tsare musu ko muka sa su suka zauna a cikin gari wanda yake amintaccen gari to wannan jiyar da su daɗi da muka yi maimakon su kada ta Allah da annabi ya zo musu kuma wato sai suka kada ɗagawa shi ne Allah yake cewa ai barin su muka yi su da iyayensu wato cikin kwanciyar hankali hatta ja a humul haƙu halar ƙura'ani ya zo wa rasul mubin da manzo wanda yake kuma wato mai bayani shine musirul lahum lahumul ahkamu shar'iyya manzan da yake musu bayanin hukunce hukuncen shari'a shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ولما جاءهم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون Ubangiji ya ce walamma ja'ahum al-haq yayin da alqur'ani ya zo musu qalu sai suka ce haza sihirun alqur'anin nan sihiri ne wato sihiri ne wa inna bihi kafirun wato su kuma sun kafirce ma abinda alqur'anin ya zo da shi wa qalu sai suna cewa wai قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عزيز أو هم يقسمون.
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سكريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ubangiji yake cewa wa qalu laula nuzila hadha alquran wai kafirai ne suke cewa wai laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wai in har za a saukar da alqur'anin nan inda muhammadu gaskiya yake yi alqur'anin nan da Allah ya saukar masa ai inda gaskiya ne in har za a saukar da alqur'anin nan to a mutum biyu ya kamata a saukar wannan su abin da suke da'awar su kenan Allah madaukakin sarki shi ya saukar da littafinsa kuma shi yake da cikakken iko ya zaɓi wa zai saukar wannan littafi amma su faɗa suke yi wato a tunani da hankalinsu cewa wai ai inda dai bisa dacewa ne har wani zai da'awa cewa an saukar masa da alkur'ani to ai mutum biyu ne wato mutum biyun kuma a cikin wa'annan manyan alkaryu guda biyu da makka da kuma wato ta'ifa a makka kakaf mutum ɗaya ne zai da'awa a ce shi ya kamata a ce an saukar masa da alkur'ani haka ma a ta'ifa a shine suke cewa wato da suka ce laula nuzila malam yake cewa wato haza min jumlati shubhihim fasida wannan wato yana daga cikin irin yadda suke wato kamanta abu da hankali ba da shari'a ba wato sun gina inkarun su da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan tunanin shine tunanin da in har za a saukar da alqur'ani a makka to akwai wanda ya dace a saukar masa ba Muhammadu ba in ha za a saukar da alkur'ani ba a maka ba to kuma sai dai a saukar a laifa a laifa ma akwai wanda ya dace a saukar masa wato suka ce wato inna risala munsibun sharifun cewa shi manzanci wato wani matsayi ne mai daraja wani matsayi ne mai kima wato mai girman gaske wato wanda ya dace kuma in an saukar za a saukar da shi a saukar da a wani mutum wanda yake mai daraja wanda kuma wato ya dace to shine malai ce wa hada sidqun wannan magana cewa manzanci matsayi ne mai girma matsayi ne mai daraja wannan gaskiya suka faɗa wannan gaskiya suka faɗa manzanci abu ne mai girma abu ne wanda yake ma abucin daraja ma abucin girma sai dai gaira an hamu galatu fi da'awahum anna rajul sharif wato huwa alladhi yakunu kasirul mali wal jahi sai dai inda suka wato sauka shoulder inda suka kuskure a tunaninsu shi abu- wanda ya kamata a saukar masa littafin wannan manzanci abu ne mai daraja wanda ya kamata a saukar sai an nemi mutum mai daraja mai kima to inda tunaninsu zai kai kan waye mai daraja mai kiman anan aka samu matsala tunaninsu sai kai su gurin wanda ya fi kowa kuɗi yawwa hamshakin mai kuɗi wato bilget ɗin wannan zamanin suka ce a shi ya kamata a saukar masa wato alkur'ani saboda haka hankalinsu sai ya gina musu cewa matsayin daraja da kima da alfurma wato tana gurin mai kudi wannan kudi shi ne abin da tunaninsu ya ji wato ba a gurin a'a mutumin da yake da wannan din ba a ɗabi'a a sai dai mutumin da yake da tarin kudi to shine suka ce wa muhammadu laisa kazalika muhammadu kuma talaka ne malaya ne ko malayan ma gidansu babu komai ba a bar masa komai ba abinda babansa ya rusa ya bar masa baiwa ce guda ɗaya tal wato sai wata yar godiya saboda haka babu wani abin da aka bar masa saboda haka kaga shi ma a hannun yan uwa ya tashi daga hannun abdul muttalib ya koma hannun abu talib haka ya dinga jujjuyawa ba shi da komi to yanzu shine za a ce sako daga wajen Allah na manzanci da annabta a rasa wanda za a bashi sai a shi ga manya-manyan hamshakan masu kudi to shine wannan shine wato sunaninsu suka ce fala yaliqu bihi risalatullahi bai dace a ce wato shi aka bashi manza wato risala na ubangiji ba bai kamata a ce shi aka nada manzo ba walaysa kadhalika a domin shi wato bashi da wannan ahalintaka na ce shi aka aiko manzo balil ibratu bi ta'zimillah bas lura da cewa harka na manzanci wannan yana hannun Allah Allah kuma shi yake zaben wanda ya ga dama ya bashi yawa shi harka ce ga wa Allah ya girmama da wannan matsayin la bil mal wal jahi ba a'a ba kudi yake dubawa ba ba darajar matsayi a cikin al'umma ake dubawa ba saboda haka falaisa ka azimil mali wal jahi mu'azzama inda Allah ta'ala ba wai mutumin da yake da tarin kudi yake da matsayi a cikin jama'a shine bai girma a wajen Allah ba saboda haka su a tunaninsu da suka ce wai wato da suka ce qalu da suka ce wa qalu laula laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatin azim ina ma da za a saukar da alqur'anin nan a ɗayan mutane biyu a wayanan manyan alƙaryu guda biyu shine walidu dan mugira a makka ina ma da in dai a makka za a saukar da alkur'anin to wanda ya fi kowa cancanta a gurin shine a ba walidu dan magira ko kuma a ba wato urotu bin mas'ud a shi kuma shine urotu bin bin bin mas'ud sakafi shi kuma a daife yake to wayannan mutane biyu su ne su a gurin su suka ga wato sun su suka fi kowa dacewa da cancantan a ba su annabta a saboda dukkan su masu kuɗi ne a shi walidu dan magira wato haka ya zarce akan kafircinsa ko sacinsa da annabi sallallahu alaihi bai amfane shi ba har ya mutu amma shi a shi urwatu shi ya musulunta ya musulunta daga baya kuma ya kyautata musuluntinsa saboda haka shi a da'ife yake shi Allah ya shirye da shi zuwa ga musulunci ya musulunci ya gyara musulunci annabi sallallahu alaihi a shi ne wanda manzo Allah yake cewa ya yi kama da annabi isa shi wato urotu bin mas'ud sakafi yana cewa in kana neman ka ga wanda ya kama da annabi isa a cikin mutane na to ka je ka duba urotu bin mas'ud sakafi ya yi kama da annabi isa sosai mutum ne kuma hamshaki mai arziki a laifa bafinsa shi yasa su mutanen maka suke cewa ai in dai da manzancin abin da Muhammad yake faɗa gaskiya ne har Allah zai aiko manzo to ai mutum biyu ne ko walidu dan magiran a makka ne ko kuma shi urutu bin mas'ud al-thaqafi shi ya dace wato a bashi manzanci sai Allah yake cewa ahum yaksimuna rahmatar rabbika ya muhammadu shin mutanen makka nan da suke faɗan wannan maganan kan shin su suke raba rahamar ubangijinka ne balle su ce ga wanda ya dace a bashi dole shi za a bashi Allah ce nahnu qasamna ha bainahu nahnu qasamna bainahu mu muke raba rahamar a tsakanin mutane mu muke raba raha wato nahnu qasamna bainahum ma'ishatun fil hayatid dunya ai abinda mutane za su cima Allah ce mu muke rabawa wato a rayuwar duniya wato abin da yake da alaka da rayuwar mutane mu muke rabawa saboda haka faja'alna ba'dhum ganiyan wa ba'dhum faqiran shi yasa ganin damar mu ne sai mu mai da wani ya zama talaka wani kuma ya zama mai kudi su ma shi wani da mugira da muka bashi wadata ai ba mun bashi bane bisa zaɓin kansa mun bashi ne kurin saboda iradar mu haka shi ma wancan urwatu bin mas'ud shi ma mun bashi ne ba bisa zaɓin kansa ba bisa kaddarawar mu saboda haka Allah yake cewa nanu qasamna bainahum ma'ishatahum mu muke raba musu wato abin da za su yi amfani da shi su rayu wato a rayuwar duniya wato mu muke rabawa kuma mu sanya wani ya zama mawadaci mu sanya wani ya zama fakiri wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin sai kuma mu dora darajar wani akan wani wato ta hanyar wadata mu sa wannan mai arziki ne wannan mai arziki ne amma wannan dole ya fi wannan wannan mu bashi arzikin dabbobi wannan mu bashi arzikin motoci wancan mu bashi arzikin amfanin gona wannan mu bashi arzikin kayan kasuwanci mu sanya wani kuma yana sama da wani wato a wajen daraja Allah ya ce mun yi haka ne liyattakila ba'dhum wato ba'dan sukuriyan dan shashe su riki shashe da izgilanci a su mawadata su riki talakawa da izgilanci shine musakkiran fil amali lahu bil ujra wai musakkiran da Allah ke nufi a ta hanyar da shi mai kudi zai kira talaka ya saka shi aiki ya masa aiki kuma ya biya shi tunda in ya masa aiki sai ya zo ya zauna yana jiran sa tukun ya kirga hakkin sai ba shi ya tafi wannan shine wato kamar wato wasu siliki wasu da ji sun fi wasu shine izgilanci wato suke cewa a ubangiji ya ce wato liyatta kila ba'dhum wato ba'dan su kuriyan dan shashe su riki shashe wato da izgili wa rahmatu rabbik khairu mimma yajma'un rahmar ubangijinka wato tafi abin da mutane suka tara wato a gidan duniya ubangiji ya ce na hannu kasar na bai dama ishi tafi ta duniya mu muke raba wa mutane wato abubuwan rayuwarsu a gidan duniya mu muke raba musu abin da za su za su tasarrufi da shi wannan abin yana dan kaucewa ne yana raba sautin wannan abu fawa ne ka tura shi baya baya fawa Allah yake cewa wato nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya mala yace fa ja'alna hadha ganiyan sai mu sanya wannan mawadaci wa hadha faqiran wannan kuma wato sai mu mai da shi wato ya zama talaka wa hadha malikan wannan mu mai da shi sarki wa hadha mamlukan wannan mu mai da shi wato talaka ko kuma bawa wa hadha qawiyan mu sa kaga wannan mai karfi ne wa hadha da'ifan wannan kuma mai rauni ne duk irin wannan Allah shi yake raba mutane kaga wani hatta a halittar jikin ma ba shi da karfi wannan kuma halittarsa ne wani kuma halittar jikinsa ga Allah ya masa wato karfi wani ka ganshi Allah ya yi masa wato wato halittar jiki babban gangan jiki wani ka ganshi dan talau siriri to haka Allah yake yi wato yake halittawa wani modaci wani wani kuma wato wato fakiri wani kuma ganshi Allah baya mulki wani kuma shine talaka wato mai bi to wannan Allah ne yake yi listiqamati nizamil alam dan Allah ya tsara wato wato tsarin rayuwa a gidan duniya wato lalid dilalata ala sa'adati wa shiqawa ba wai Allah yana bada arziki da talauci mulki da rashin mulki wato karfi da rauni a karkashin bin Allah ko sabawa Allah bane a zaka samu talaka a cikin a cikin kafirai zaka samu mai arziki zaka samu talaka a cikin muminai zaka samu mai arziki Allah ya ce ya yi haka ne don shashe su riki shashe da izgilanci ma'ala malamai suka ce wato innal qasada min ja'alin nasi mutafawitayn fi rizqi hikima da Allah ya saka ya sa mutane wani ya fi wani a cikin arziki a duniya liyantafi a ba'dhum bi ba'dhin dan al'umma shashe su amfana da shashi shine kurum shine manufar shashe su amfana da shashi walau kanu sawa'an fi jami'il ahwali da duk mutane za a bar su zama daidai daidai kowa miliyoniya ne sannan kowa sarki ne kowa mai karfi ne to da duniya sai ta lalace ko kuma a sanya kowa talaka ne kowa talaka ne kowa mai launi ne nan ma duniya sai ta lalace don ba mai amfanin wani ba mai amfanin wani to shine hikimar ubangiji na sanya waɗansu mawadata waɗansu kuma wato su zama talakawa malam ya ce wato inda kowa ya zama daidai lam ya kadu ahadun ahadan da ba wanda zai ma wani hidima fa ya fadi ila karabil alam wa fasadi nizamiya saboda haka duniya tsarin ta sai ya lalace sai wato duniya ta rushe sai ya zama wato wato babu hikima a cikin rayuwar in kowa zama mai arziki ba wanda zai ma wani aiki wani aikin kuma kai ba za ka yi ma kanka ba dole sai da taimakon wani to shine ubangiji ya ce mun yi haka ne wato liyattake da ba'dhum ba'dan sukuriyan dan wasu wato su zama sun samu fifiko akan waɗansu Allah yake wa rahmatu rabbik jin kan ubangijinka shine aljanna khairu mimma yajma'un yafi abin da duk mutane za su tara wato a gidan duniya walaula an yakuna nasu walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru birrahmani لبيوتهم سقفا من فضة نعم ومعارج عليها يزهرون زخرفا ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين Allah ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida in ba dan mutane za su zama akan al'umma ɗaya ba du mutane su kafirci shine ma'anarsa ummatan wahida duk su zama akan kafirci wato Allah ya ce da ja'alna liman yakfuru bir rahmani li buyutihim suqufan da mun sanya ma duk waɗanda suka kafirce wa Allah dinnan gidajen su zama benaye duk su zama babu gidan ƙasa babu gidan kara a cikin gidajen kafirai duk sai mu sa musu wato suna da dogin gidaje gidaje dogi na alfurma duk sai mu sawa a ce kafirai masu kafirci da Allah Allah kuma sai ya fantama musu sai ya zama duk gidajensu wato zai kuma gidaje masu tsada Allah yake cewa da mun sanya gidajensu wato sun zama su kufan ma'ana wato benaye min fiddatin na azurfa benayen ma ba na ƙasa ba da sai mu sa su ai musu su gini wato benaye na azurfa saboda yalwar dukiya wa ma'arija da kuma matakala ita ma ta azurfa wato Allah ya ce wa ma'arija alaiha yazharun da kuma wato matakala ko lifta din da za su hau su tafi gidajen su shi ma mu samu ai na azurfa wato gidan ya zama an yi shi gaba daya wato wato da zinariya da azurfa banda sheki ba babu abin da zai ta yi Allah ya ce wa libuyutihim abwaban sannan mu sanya wato azurfa a kyamarin gidan Allah ya ce wa sururan gadajen gidan ma mu yi su na azurfa gadaje na alfurma da za a kwanta wato wa sururan alaiha ya taqiun wato gadajen da za a kishin gida akai su ma duk mai musu na azurfa kaga dai alfurma ta kare a ce benin an gina shi da azurfa wato kuma hawa mai yawa lifta din da za ta dauke ka ko matakala da za ta dauke ka ta kai ka dakunan da suke cikin sama su ma duk na azurfa gadajen azurfa kofofi na azurfa wato wato da kyalakyalen zinariya a cikin gidan to kaga da da wato wato alfurma ta kai alfurma wato malai yake cewa wato sai wato yace abin da ake nufi da wani jinnin laula kawful kufri alal mu'min ba dan ana jin tsoro kada masu sallah su kafirce su ji kamar Allah ya zaɓi kafirci ne akan imani shi yasa ya kaɗa wa muminai talauci ya buɗe wa kafirai kuma wato ƙofofin arziki Allah ce da yawa kafirai haka da ya saki arziki a kafirai in ba da jin tsoron mumine masu raunin imani za su karkata ba kuma zai iya faruwa a guje a guje zai faru sha'anin mutane da san dukiya yawa da abin da mai mawaƙi yake cewa tsakanin na haram da kuɗi ba to Allah ya ce ba dan Allah yana jiye mana tsoron wato kada wato wato mumine su karkata su ji a ransu kamar Allah ya fi zaɓen kafirai da kafircinsu shi yasa su ya yarwata musu dukiya mumine kuma ya kada musu talauci ba Allah ya ce da ya mai da gidajen kafirai sun zama benaye wanda za a gina su a yi musu kofofi da abin da na zinariya da azurfa har su matakalan Allah ya ce da gadajen kwanciyar wa zukurufa ga zinariya wanda ita ma an yi amfani da ta gida wato shine yake cewa ai laula khawful kufr alal mu'min ba dan jin tsoron wato kafirci a gurin mumini ba min ita'il kafiri ma zukira idan ya ga an ba wa abin da muka faɗa nan a kafiri ya ce zai koma kafirci shi ma in ba don haka ba Allah ce lahatsi na zalika da mun bashi saboda mai likita ta harzin duniya inda na saboda karancin wato wato darajar duniya a gurinmu duniya ba ta da daraja ko kaɗan a gurin ubangiji shi ya halicce ta shi ya halitta mutane a cikinta amma ba ta da kima a gurin ubangiji ko da wato abin da ya kai fifiken sauro Allah bai ɗauki duniya da kima ba ko da wato fuka sauro wato yake cewa adam hazihi fil akira fil na'im sannan kuma shi sannan kuma shi shi kafirin ba shi da rabo a lahira ba shi da rabo a lahira kwata-kwata shi kafirin ba shi da rabo a lahira saboda haka duk irin ni'imar da Allah zai ba shi a duniya shi kamar a kurkuku yake da haka manzon Allah ya faɗa a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir a shi a duniya kamar a aljanna yake mumini shine komin arzikin da aka bashi wato kamar a kurkuku yake saboda haka rashin kafiri ba shi da rabo a lahira shi yasa Allah bai damu ba ya ba shi kowane irin arziki a gidan duniya kowane irin arziki amma muminai da suke da rabo a lahira shi yasa Allah bai damu ba duk irin wahalar da suka sha a gidan duniya ai wahalar ta yan kwanaki ne in ka auna ko da mumini za a ba shi abin da ya kai tsawon shekara dubu ne a ce kai ko da shekara miliyan guda Allah yanka masa zai rayu a duniya a ce kuma tun ran da aka haife shi aka daura masa aure da talauci ba a samu shikan aure tsakaninsa da talauci ba sai bayan shekara miliyan ɗaya lokacin da zai rasu idan aka tsoma shi a aljanna sakan ɗaya ya a gidan aljanna aka tambaye shi labarin talauci zai ce shi bai san shi ba ma bai san ma menene talauci ba haka maza Allah ya faɗa ya ce haka kuma mafi wahalar mafi jin daɗin wato mutane a duniya a ce ya rayu tsawon rayuwarsa bai san menene talauci ba bai san menene rashi ba bai san babu ba ya ce ya mutu a saka shi a gidan wuta sakan ɗaya a tambaye shi labarin ni'ima ce shi bai san ma mai akwai wata ni'ima a duniya ba bai san an taɓa yin wani abu an halicci wani abu ma ni'ima ko jin daɗi ba ya manta saboda azabar da ya shiga saboda haka a shine Allah yake cewa a wa in kullu zalika amma duk wannan abin da ake bayarwa a gidan duniyan nan a ji daɗi da shi Allah ya ce lama matawul hayatu duniya ba wani abu bane illa matawul hayatu duniya sai dai wato kayan jin daɗi rayuwar duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin amma jin daɗin lahira Allah ya riga ya tanada su wato lil muttaqina da masu jin tsoron sa a ina so malamai suka ce wannan magana wato an yi hadafin almudaf a kanta menene mudafin din shine alkauf ma'ana kenan walaula kaufu ba dan jin ba dan jin tsoro wa mutane ba an yakuna nasu mutane ya zama su kasance ummatan wahida akan addini na kafirci guda daya Allah ya ce da laj'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan da mun sanya ma waɗanda suka kafirce mu Allah wato benaye wato a gidan duniya shine ma yake cewa kama ashara lahu al-mufassir fi ma ya'ati shi mai wannan tafsiri yayi sharha dangane da wannan ayan a inda yake cewa laula ragabatun nasu fil kufuri ba dan ana jiwa mutane tsoro za su yi kwaɗayi wajen komawa kafirci ba izara aul kufar fi si'atin idan sun ga kafirai a cikin wadata wato da yalwa Allah ce to da mun yi wa kafirai mun sake wa kafirai ni'ima li'annahu ta'ala wato la yusaw bil kawfi Allah dai ba a jiye masa tsoro duk da Allah ya ce ba dan muna jin tsoro an yakuna nasu ummatan wahida mutane su kafirce ba sai malamai suka ce a Allah in ya ga dama ba wanda zai kafirce amma ubangiji ya faɗi wannan ne saboda wato ragaba na dan adam yadda dan adam yake yake saurin karkata wato in ya ga wato abin da yake na ni'imar duniya shine yake cewa ba siffanta Allah da abin amma ubangiji ya raba duniya wato tsakanin muminai da kafirai Allah haka ya raba duniya jin dadinta Allah ya raba ne tsakanin muminai da kafirai ala hasbi ma qaddarahu Allah gwargwadon abin da Allah ya kaddara wa mutane tun fil adal tun fil adal domin manzo Allah sallallahu ya gaya mana a wani hadisi ingantacce da yake cewa lokacin da Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam ya fitar da zuriya a bayan annabi Adam an fitar da zuriya zuriyan nan Allah madaukakin sarki bayan yayi magana da su inda yake cewa alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba mutane suka ce eh ubangiji lalle shahidna mun shaida Allah kai ne ubangijinmu ya ce tuna ya haka ne kada a zo duniya wato ku ce kun rafkana kun manta to bayan wannan Allah ya sa aka rubuta wa mutane arzikinsu kowa da aka rubuta masa arzikinsa a lokacin halittar bata wuce wato a kamannin kiyashi a kamannin kwayar halitta aka fitar da wannan zuriya din da aka fitar da mutanen da annabi adam zai haifa su ma aka fitar da wanda su haifa su ma wa'anda aka fitar da wanda su haifa aka ta fitarwa har ƙarshen wanda za a haifa a duniya to Allah sai ya magana da wannan halitta din ya ce shin ba ni ne ubangijin ku ba suka ce Allah kai ne ubangijin me ce to na yi wannan ne dan kada mutum ya zo duniya ya ce ya manta shine ake aiko manzanni dan su tuna mana wancan alƙawarin da muka ɗauka tsakaninmu da Allah cewa in mun zo duniya za mu bauta wa Allah ba za mu yi shirka da shi ba to sai manzon Allah ya ce bayan an yi wannan magana tsakanin bayi da ubangiji sai Allah ya sa aka rubuta arzikin mutane gaba ɗaya sannan sai aka rubuta ajalin kowa aka rubuta makomar kowa da aikin da mutum zai rayu a kai to wannan kaga ashe an rubuta wa kowa arzikinsa tun fil azal Allah ya riga ya yi wannan rabon tun tun farko saboda haka malam yake ce in yanzu mutum zai ce me yasa Allah bai yalwata wa arziki to mumine ba me yasa musulmai masu bin Allah kuma duk da su ne masoya Allah kuma su Allah yake so me yasa kuma Allah ba su a cikin talauci wato har wannan din ya zama cewa me yasa ba za a yalwata ba har ma kafirai ma su kwadayi su masu musulunta ai da sai a yalwata musulmi tunda yanzu wannan ayan tana magana ne a cewa inda za a yalwata wa kafirai a ce a cikin a kafirai kan babu talaka kowa miloniya ne da muminan za su yi sha'awar kafircin don neman yalwata to sai malai ce to amma to me yasa ba za a ce a yalwata wa musulmi su su zama dumiliniyoyi sannan kafiran su su yi sha'awa su shiga musuluncin saboda ganin in an shiga musulunci ana samun wadata me yasa ba za a yi wannan tunanin ba sai malam yake cewa amsar anan li'anna nasa hina idin yajtami'una ala al-islam na dunya shi musulunci ana so ka shiga dan Allah ne idan ya zama za ka shigo musulunci dan ka samu kuɗi ne to musulunci mai maka amfani ba shine kurin amsar tambayar musulmai sun yi sha'awar kuɗi ana jiya mu tsoro kada a dalilin sha'awar kuɗin nan su koma kafirci shi kafirci milla ɗaya ne in mutum ya kafirta ka ya zama kafiri to amma in za ka yi musulunci kuma to so ake kuma kai musulunci dan Allah yawa kenan ko da an yalwata dukiya wa musulmai in ya zama kafirai za su karbi musulunci dan dukiya ne to ai kan musulunci bai musu amfani ba na ga dai mun gane wannan ko yawa to shine ma da yake cewa imani domin ganin kuɗi wannan shine imanin munafukai ya ce fama kaddarahu Allah ta'ala khairu abinda Allah ya kaddara wa bawa to shi ya fi alkhairi li'anna kullum wato man da kallon imani domin duk wanda ya shiga cikin musulunci fa ina ma ya kasidu rida Allah fakar shi ya shiga ne dan neman yardar Allah shi shi kadai to saboda haka ba zai damu ba ba zai damu ba idan dai Allah madaukakin sarki ya yi shi talaka ya shiga neman yardar Allah kuma ya san Allah madaukakin sarki ya tanada wa masu imani wani arziki wanda za su same shi bayan sun mutu saboda haka arzikin duniya ba zai dame su ba malamai suke cewa wajen fassara wani hadisi na annabi suke cewa da Allah madaukakin sarki ya dauki duniyan nan da wata darajar da ta kai fikafikin sauro da Allah ba zai bawa kafiri mukurwar ruwa ko ɗaya sha ba a duniya da Allah ba zai bawa kafiri ko mukurwar ruwa ɗaya sha ba to amma Allah bai dauke ta tana da wani kima ba sai ya raba arzikinsa karkashin rahamaniya karkashin jin kai da yake wa asalin dan adam jin kai ne wa dan adam ba lura da imaninsa ko rashin imaninsa ba ba lura da aikinsa mai kyau ko kuma mummunan aikinsa ba wannan jin kai ne na duniya wanda Allah ya saka kurin akan bayinsa shine rahamaniya saboda haka za a yi ruwa ruwan saman nan a ya gonar musulmi a ya gonar kafiri wata ran ma a fari a garuruwan musulmi garuruwan kafirai kuma a sake musu ni'imar ruwa ai ko a nan kasar muna gani yankunan da ya fi kafirai da yawa yankuna ne mai dausayi suna da noma suna da ni'imar ruwa suna da abubuwa da yawa na ni'ima yanzu 'ya'yan musulmin can suke haru wajen neman arziki kowa da ya kula zai ce zai tafi zai tafi kudu zai tafi kudu zai tafi kudu duk da kudun ba su su kare ba ne amma dai ai su ne suka fi yawa a kudu saboda haka kaga haka Allah ya kaddara sai kaga dan musulmin ya yi sha'awar tafiya gurinsu saboda me saboda ya je nemo arziki a gurinsu to haka Allah yake raba arzikinsa a duniya shi in an ce rahamaniya ta daidaita kowa da kowa ta daidaita kowa da kowa a samu talaka a cikin muminai a samu kuma mai arziki a samu talaka a cikin kafirai a samu mai arziki ubangiji yake cewa wa in kullum zalika a wannan ni'ima da kaga Allah yana saukarwa dukkan ta lamma mata hayatu duniya ba komai bane sai wato kayan jin daɗin rayuwar duniya walakiratu inda rabbikal muttaqin amma dai lahira kan a gurin ubangiji ba wanda yake bayarwa sai mai jin tsoron sa amman ya ashu wa man ya ashu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون a wani hadisi a dangane da tafsirin wal akiratu inda rabbikal muttaqin a malamai suka ce ai Allah yana nufin wai aljanna wato a lahira ba zai ba kowa ba sai mai kadaita Allah malam kawo yake cewa wajatu fi ba'd kutubil lahi munazzala na samu a cikin waɗansu daga cikin littattafan da Allah ya saukar mai yiwa linjila mai yiwa at-taura Allah yana cewa laula an yahzuna abdul mu'min ba dan kada bawa na mumini ya bakin ciki ba wato la kallaltu ra'as abdi al-kafir bil ikilili da da na da na rina kan bawa na kafiri wato wato da abin rini wato ma'ana da Allah ya sa wa bawa samu wato kafiri wato cikin ni'ima da wadata da an bar wato shi muminin to kada muminin ya bakin ciki haka na ya zo a hadisi manzo Allah cewa ad-dunya sijanul mu'min wa jannatul kafir ad-duniya nan da ka gani kurkuku ne a mumini amma aljanna ne a kafiri sannan har yanzu ya zo a hadisi manzo Allah ya cewa law kanat ad-dunya tazinu inda Allah jinaha ba'udha da wannan duniya ta kai wato kimar fifiken sauro ma sakal kafiru min hashur bata ma inda Allah bai ba kafiri mukurwarwa ɗaya ba malamai suka ce kamar yadda malam baka'i yake faɗa wala ya bada an ya kuna masara ilal fasaka wal jababira wannan shine abin da fasikan mutane da jabberan mutane suke tafiya a kai ganin Allah ya fi yalwatawa wato kafirai wato wato za ka ga gine-ginen su gina gine gine gine na alfurma yanzu ka duba a wannan yakin da ake tsakanin Iran da Isra'ila in an nuno cikin Isra'ila manya-manyan gine-ginen su da Iran take take ruguzawa da mizal sai ga gini gini ne na alfurma gini ne in ka gansu wanda yake wato wato wato wato kamar abin nan ko ina dogin gini ne hawa goma hawa ishirin ga sunan kuma gini ne na alfurma to da yake su rayuwar duniyar dama ita suka bawa muhimmanci saboda haka haka Allah yake cewa to amma lahira Allah ya ware ta a muminai ne Allah ya ce wa man ya'shu an zikir rahmani don mutumin da ya kau da kai wato gabarin ambaton ubangijinsa wato ya kau da kai gabarin riko da alkur'ani da karban shiriyar alkur'ani Allah ya ce nuqayyidu lahu shaydanan sai mu hada shi da shaydan sai mu kuturna shi da shaydan mu daura musu aure da shaydan wato Allah ya ce fa huwa lahu qarin sai ya zama abokin sa ne wanda ba za su rabu ba idan mutum ya bijire wa alkur'ani Allah kuma sai ya daura masa aure da shaydan wato kowane lokaci kuma wato ba za su rabu ba Allah ya ce fa huwa lahu qarin sai ya zama wato abokin tafiyarsa la ya fari ko ba zai rabu da shi ba wa inna hum laysuduna lallai su shaidanu suna kange mutane waɗanda wato suka kau da kai gabarin alkur'ani an sabili gabarin hanyar shiriya wa ya sabuna annahum mutadun mutane za su rika ji wato cewa su wato shiryayyun mutane sai mutum yana yin barna amma sai yana ganin kamar wato abin da yake mai kyau ne Allah yake cewa hakan nan suke hatta iza ja'ana حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم.
ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون Allah ya ce hatta idza ja'ana har sai in sun zo mana a lahira ma'ana al'ashi shi wanda ya kauda kai gabarin alqur'ani da kuma shedan ɗinsa da aka ɗaura musu aure wato sai sun zo sun same mu da ƙari ɗinsa wato a ranar lahira wato kala wato shi wannan mutumin da ya kau da kai gabanin jin wa'azin alkur'ani da yin biyayya da umarnin Allah ya rungumi shaidan a matsayin aboki zai ce ya laita ni ya laita baini wa baina hubudal masharikai kai kai tona ina ma da tsakanina da wannan abokin nawa ya kai tsakanin mafudar rana da mafadarta ina ma da a ce shi yana mafudar rana shi kuma wannan shaidanin nasa wato yana mafaɗa rana wato shine wato misla bu'udi ma bainal mashariqi wal maghrib ina ma wai saboda ya zama sun nisanci juna ina ma da tsakanin su ya kai mafudan rana da mafadarta Allah ya ce fa bisal qarin lalle tar da wannan aboki abokin da zai sanadiyar shigan kautar jahannama walan yanfa'akum al-yawma Allah zai ce walan yanfa'akum al-yawma yau abokantaka ba ta amfani ba tsakanin al'ashina wato masu kawar da kai gabarin alkur'ani da kuma wato shaidaninsu wato tamannai wato tamannaikum wa nadamikum wato abin da kuke guri na cewa ya ka da a ce tsakaninka da shi ya kai mafudar rana da mafatsarta da kuma nadama da ake wajen ƙurewar lokaci kai baka bi Allah ba shi yasa Allah ya barka da shedan to yanzu kuma ka zo lokacin da ka gane gaskiya da kake guri ina ma da tun a duniya ka gane gaskiya ka guje shi to yanzu wannan kuma ya zama bai amfani ba shi yasa Allah ya ce walam yanfa'akum al-yawma wannan nadama battalon wato bata amfani ba izalamtum yayin da kuka cuci kanku da shirka da Allah a gidan duniya annakum fil azab musharikun yau da kai da shaydanin naka wato kuna hade a gidan wuta na'am أفأنت تسمع الصم أو تهدي الأمي ومن كان في ضلال مبين Allah ya ce afa'anta tusmi'u sum shin afa'anta tusmi'u summa kai ya rasula zaka ji yadda kurma ne ai ba zaka ji yadda kurma ba wato auta hadil umya ko ka shiryar da makafo ka nuna masa hanya wa man kana fi dalalin mubin haka na baka shirya da wanda yake cikin bata wato mabayyani in dai ba za ka iya jiyar da kurma ba ka kira shi ya juya yana tafiya ka kira shi ya ji ka ya zo in dai ba za ka iya yi wa kurma wanda yake didin ba ba za kuma ka iya cewa makaho ga hanyar nan ka je ka bi ba makahon da yake didin in wannan zai yi wahala ka cewa makaho binan binan binan kurin ga hanya ba tare da jagora ba in wannan ba zai yiwu ba to haka na ba za ka yi shirya da man kana fi dalalin mubinin wanda yake cikin bata wato wanda yake bata mabayyani ba wa imma na zahaban na bika fa inna minhum muntakimun Allah yake cewa auniriyan naka aw nuriyannaka allazi wa adanahum fa inna alaihim muqtadirun Allah yake cewa wato fa imma na zahaban na bika ya rasulullahi ko dai mu karɓi ranka na zahaban na bika shine biyan wato numaituka shine mu karɓi ranka wato qabla tazibin tun kafin a yi musu azaba fa inna minhum muntajimun wato lalle za mu musu azaba ko dai a yi musu azaba tun manzon Allah yana raye kamar da aka yi musu a Uhudu kamar da aka yi musu wato a Badar ko kuma wato kamar da aka yi musu a Badar ko kuma kamar da aka yi musu a waɗansu daga cikin yakukuwa wato ko kuma mu karɓi ranka bayan mun karɓi ranka kuma mu azabtar da su to wannan dai ko azabar a lahira ko a duniya duka Allah ya yi wa mutanen makka Allah yake cewa wato fa in ma tasaban nabi ka ko dai Allah ta'ala ya kaddara a karɓi ranka fa in na minhum mintakimun amma dai lalle ka sani za mu musu azaba wato a lahira a nuriyan naka ko kuma mu nuna maka tun a rayuwarka alladhi wa annahu abin da muka musu alƙawari na azaba fa inna alaihim muqtadirun lalle mu masu akan yi musu azaba mu masu iko ne na'am fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim Allah yake cewa fastamsik to kai riko ya rasulullahi billazi uhiya ilaika da abin da aka maka wahayi shine alqur'ani wato innaka ala siratin mustaqim lalle kana kana kan shiriya wadda take wato madaidaiciyar shiriya wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik fasaufa tus'alu wannan alqur'ani wa innahu ladhikrun laka lalle daukaka ne gare ka ya rasulullah wa liqaumika da kuma mutananka linuzulihi bilugatihim saboda an saukar da alqur'ani da yaran su fasaufa tus'alun amma ranar alkiyama da sannu za a tambaye su an alkiyama bi haƙƙihi cewa sun tsaya da haƙƙin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya saukar mutane alqur'ani duk sanda alqur'ani ya zo gurin mutane a karanta musu suka ji to kuma Allah zai tambayi mutane shin sun tsaya da haƙƙin sun ba shi haƙƙinsa na biyayya abinda alkur'ani ya ce a bari an bari abinda alkur'ani ya ce a yi an aikata to wannan shine haƙƙin alkur'ani idan ka riƙe alkur'ani to ka riƙe shi da haƙƙinsa shi yasa Allah ya tafada a yahudu da nasara a wajen rikon wato littafin attaura da injila cewa su rike shi bi kowa kuzul kitaba bi kowa ku rike littafi da karfi ma'ana ku rike shi bi jiddin wa shahadi wato ku karbe shi da dagewa da kokari da aiwatar da umarnin da yake cikin wato littafi na'am واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون na'am ubangiji yake cewa a yake cewa was'al ya rasula ka tambayi man arsalna min qablika min rusulina waɗanda muka aiko wato kafin ka min rusulina daga cikin manzanninmu wasu masalin bai ba shi an bai isa fulani ba za ce ta aita kira an kira sai ya yi kara ubangiji ya ce wasu alman arsana min kablika ka tambayi annabawan da muka aiko su kafin ka min rusulina daga annabawan mu a ja'alna min duniyar rahamani ila aliha shin mun sanya a bauta ma wani koma bayan Allah mun sanya wato min dunin rahamani alihatan ubadun wato gumaka a bauta musu akwai manzan da muka aiko shi kuma a cikin aiken da muka yi masa muka ba da izini a bauta ma wani koma bayan Allah ila malamai suka ce huwa ala zahirihi wannan yana kan tunda Allah ya ce manzan Allah ya tambayi manzannin da Allah ya aiko su kuma manzannin da Allah ya aiko duk sun koma zuwa ga ubangijinsu sannan shi kuma yana makka Allah ya ce masa ya tambaye su to yaya zai ya tambaye su shi yasa waɗansu malaman suka ce ayan tana kan zahirinta biyan jama'a lahu rusul lailatul isra'i a daren isra'i Allah ya tara wa manzan Allah dukkan manzannin da ubangiji ya aiko a baitul miqdis duk suka sako daga sama manzan Allah zai wuce musulmanci malam yace wato wakila wasu malaman suka ce al muradu umam aimin ahalin kitabai ne ana nufin ya tambayi yahuda da nasara ne wato ba sauran al'ummai ba da allah yake cewa wato ka tambaya ubangiji cikin manzannin da ya aiko ya yi izini abota a littattafansu ya yi izini abota wani ba shi ba to waɗansu malaman suka ce ana nufin ahalin kitabi ne wala mai sal ala wahidin min alƙaulaini waɗansu malaman suka ce manzan allah ya ce a ni na gamsu ba sai na tambayi kowa ba لأن المراد من الأمر بالسؤال تقرير المشركي قريش malam yace abin da dama ake nufi da cewa manzon Allah din ya tambaya so ake kwankwashi mushrikan Qurayshawa annahu lam ya'ti rasulun min Allah ai manzon Allah kan ya sani Allah ba zai umuni abota moninsa ba ai manzon Allah ya sani to amma sai yake cewa lamarin shine babu manzon da zai zo daga wajen Allah ko kuma babu wani littafi da Allah zai saukar wa wani manzo a cikinsa ya yi umarni abota monin Allah babu shi ne malamai suke cewa annan Allah salan Ubangiji ya tara, ya tara masa dukkan annabawa ya yi musu sallah Abdullah bin Abbasin da Abdullah bin Zaid suke cewa lama usri bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al harami ila manzil aqsa yayin da aka yi tafiya da manzon Allah daga masallaci mai alfurma na makka zuwa masallaci mai alfurma na kudus betul mikidas a wannan tafiyar daren shine ake nufi da isra'i tafiyar dare shine isra'i shine Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga Allah allazi asra bi abdihi wanda ya tafiya da bawansa min al harami daga masallaci mai alfurma irin manzil aka sallari baraka na haulahu zuwa ga masallaci wanda muka yi albarka ma gefensa ya ce lunuri ya gumin ayatina don nuna masa ayoyinmu to wannan tafiyar daren shine isra'i amma daga baitul miqdisi tafiyarsa sama kuma shi yake cewa mai iraji shi yasa sunan matakala ko lifta ko matakala ta kuranga ake ce mata mai wato abin hawa sama to ina ake cewa mai iraji amma wannan tafiya da yake a ƙasa ne akan abin hawa suka yi daga makka zuwa kudus wannan isra'i yake ce masa shine tafiyan dare to shine malam yake cewa lokacin da manzon Allah ya wannan tafiya ya ce wato wa huwa masjidu baitul miqdis inda ya je daga makka ya je masjid aqsa shine masallacin da yake kudus ya ce ba asallahu lahu adam sai Allah ya aiko masa annabi adam wa man dunahu min al-mursalin da duk waɗanda suke bayan annabi Adam daga cikin manzanni wa Jibril ma annabi sallallahu ga malaika Jibril da ma shine da rakiyar manzan Allah ai shi yazo ya gayyace shi ma a Makka din yana kwance a dakin Ummu Hani'i yace tashi ya Muhammadu ka amsa kiran ubangijinka ubangiji ya aiko da in tafi da kai to a cikin dare ya tafi da manzan Allah bayan an kwanta bacci kafin asuba kuma ya dawo da shi mun gane ko yawwa saboda haka amma anan ya sallar magariba da isha sannan kuma anan ya sallar asuba duk da wannan doguwar tafiyar da aka yi wanda tafiya tsakanin makka ma zuwa kudus tafiya ce mai nisan gaske wadda komun gudun abin hawanka za ka kwana arba'in kana tafiya komun gudun raƙuminka zai yi kwana arba'in ko ma fiye da arba'in kafin ya yanke tafiyar to amma aka yi tafiyar bayan sallan isha'i kuma kafin sallan asuba aka dawo to shine da jibril ya zo tare suka tafi wannan guri sai Allah ya ga tara masa dukkan annabawa a wannan gurin tun daga annabi adam har zuwa annabi isa na ƙarshe fa'alzana jibril alaihi salam sai mala'ika jibril sai ya kiran sallah a nan baitul miqdis wa qama salata kuma ya tada iqama sun qala ya muhammad taqaddam fasalli bihim sannan sai ya ce ya muhammadu taqaddam wuce gaba fasalli bihim kai musu sallah yace na ji an ce ana nuna min su ana cewa ga babanka annabi adam ga babanka ga kakanka annabi adam ga babanka annabi ibrahim da aka tada sahu za a yi sallah ina ce za a ce babana ya wuce ya mana sallah sai aka ce ni na wuce ainihin zai san matsayin sa ya fi na baban nasa kenan ko yawwa ya ce falon ma faraga rasulun salam yayin da manzan allah ya kare sallar kala lahu jibrilu sai mala'ika jibrilu ya ce masa sal ya muhammad ka tambaya ya muhammadu man arsalna min qablika min rusulina ka tambaya waɗanda muka aiko su kafin ka daga cikin manzanninmu aja'alna min duni rahmani alihatan yu'badu shin mun sanya wani wannan abin da Allah ya faɗa kenan ka tambaye su mun sanya wani wato a cikin manzannin nan wato ya faɗa a bauta ma wani koma bayan Allah a bauta ma wani abu abin bauta kowane iri ne koma bayan Allah a cikin sakon da manzannin suka zo suka fada akwai wanda ya zo ya faɗi wannan sako ma'ana wato ka tambaye su a ja'alna min dunir rahman shin mun sanya koma bayan Allah ali hatan wani gunki yubanu za a bauta kala sallam manzo Allah ya ce kadik tufitu a ni na isu ne na san Allah ba zai sa ba zai umuni a bauta mu wani koma bayan sa ba yace kadik tufitu ai rashin gamsuwa ne yake sa mutum ya tambaya ya ce to ni na gamsu wal qaulul aka ɗaya daga cikin maganganun malaman wanda ba ibn abbasin bane ya rawaito aka ce annahum sallu kalfa husal salam sabata suhufin sun yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahu bakwai sahu bakwai suka yi al mursaluna salasatu suhuf manzanni da aka aiko su su yi wa'azi wa mutane suna da sahu guda uku wannan biyu na arba'atu su annabawa kuma waɗanda su ba manzanni bane su kuma sahun su hudu ne wa kana yali zahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibrahim al-khalil a setin bayan manzon Allah sallallahu inda ya tsaya musulmancin annabi ibrahim ne alaihi salam wa ala yaminihi isma'il a gefen daman annabi ibrahim kuma ɗansa annabi isma'il kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wa ala yasarihi a gefen hagun din annabi ibrahim kuma ishaq ɗansa annabi ishaqa suma Musa sannan sai annabi Musa suma sa'il musalina sannan sai sauran manzanni fasala bi marakatai ne manzan Allah ya musulmanci aka yi sallah raka'a biyu falaman taqala qama yayin da ya idar da sallah sai ya miƙe faqala yace inna rabbi auha ilayya ku sani ubangiji na ya yi min wahayi ila an as'alakum cewa na tambaye ku hal arsala ahadan minkum bid'awati ila ibadati ghairillahi shin a cikin ku da Allah ya aiko ku nan akwai wanda Allah ya aiko shi ya kira mutane zuwa ga bautar wani wanda ba Allah shi shi kaɗai ba faƙalu suka ce ya Muhammad ya Muhammad inna nashhadu mu dukkan mu mun shaida anna ursilna jami'an cewa Allah ya aiko mu gaba daya bi da'awatin wahida da kira daya da kira daya menene kiran Allah ilaha illallah mu zo mu ce babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah shi shi kadai wa anna ma ya abuduna ma ya abuduna min dunillahi batilun mu kuma gaya wa mutane duk abin da ake bauta koma bayan Allah wannan batilun barna ne ƙarya ne wa annaka katimun nabiyina sannan kuma kai kai ne cikamakon annabawa wa sayyidul mursalin kuma shugaban manzanni gaba daya kad istabana zalika bi imamatika iyana ai ko kai ma ka sani ya bayyana maka a fili da aka sa kai mana limanci inda da wanda ya fika shi za a gabatar da zama limami saboda aka cewa wuce kai mana limanci wannan ya tabbatar da cewa kai ne shugaba wa annahu la nabiyya ba'daka ila yawmil qiyama kuma ka sani babu wani annabi wanda za a saki aikowa bayanka har ya zuwa ranar tashin alkiyama illa isa ibn maryama in banda annabi isa dan maryama fa innahu ma'amurun an yatabi asar shi ma annabi isa idan ya sauko za a yi masa umarni ne ya bi gurbinka ya yi shari'a da alkur'ani ya yi shari'a irin shari'arka wannan a shi ne saƙon da allah maɗaukakin sarki ya aiko dukkan annabawa cewa a kaɗe tashi shi kaɗai allah maɗaukakin sarki yake cewa wala kar arsalna musa bi ayatina ila fir'auna musa bi ayatina ila fir'auna wa malaihi faqala inni rasulu rabbil alamin falamma ja'ahum falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yarhaqun وما نريهم وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ubangiji ya ce walagar arsalna musa bi ayatina hakika mun aiko annabi musa da ayoyinmu ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa su ne kibdawa allah ya ce faƙala sai muka ce da annabin ya je wato annabi musa da ya je gurin su faƙala sai ce inni rasulu rasulu rabbil alamina ni manzan ubangijin talikai ne ya aiko ni zuwa gare ku allah ya ce falamma ja'ahum bi ayatina yayin da ya zo musu da ayoyinmu su ne addalat ala risalati ayoyin da suke kafa hujja da manzancinsa akwai sanda akwai hannu suna daga cikin ayoyin da suke kafa hujja mu'jiza ce wajen manzancin annabi Musa Allah ce idahum min haya da hakun sai suka fashe da dariya suna dariya suna ce ai wannan sihiri ne ai wannan tsafi ne wannan tsafi ne Allah ya ce wa ma nurihim min ayatin mutanen annabi Musa fir'auna da mutanansa ba mu nuna musu wata aya daga cikin ayoyin azaba kamar ruwan tsufana ba wato shine ruwan da ya rika shiga gidajensu yana shiga har makogaran su in sun zauna mun aiko musu wannan ruwan kwana bakwai sannan muka aiko musu fara muka aiko musu kaza muka aiko musu kaza Allah ya ce illahi akbar min uktiha duk wanda muka aiko to wanda za ta biyo baya kuma ta fita dadi wato hakan nan muka dinga aiko musu aya bayan aya a malam yake cewa menene hikimar da yasa Allah ya ambaci kisar annabi Musa ana bayan an koro mana kisar tattaunawa tsakanin manzon Allah da mutanen Makka to shine mala yake cewa dalilin ambata kisar annabi Musa ana da kuma ayoyin da suka zo baya wato bayan wayancan magana da aka yi da kafiran Makka wannan tasliyatul rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan alallashi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wato shine fa inna Musa wa Isa annabi Musa da annabi Isa wa qalahuma min qaumihima ma wa qali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min qaumihi abin da ya samu annabi Musa da abin da ya samu annabi Isa don gani da jafa'in mutanen su to shine irin abin da yake samun annabi sallallahu alaihi wasallam da shine Allah yake gaya masa cewa ba mutanenka ne kadai suka yi wa annabin su da aka aiko musu jafa'i ba a'a mutanen annabi Musa ma sun masa mutanen annabi Isa ma wato sun masa wato shine wato wajen ta'abiri da karancin dukiya ai a baya sun ce bai kamata a bawa manzan Allah manzanci ba domin talaka ne ba shi da kudi in har za a bayan to sai a ɗauki rajulun min alƙaryata ne azim wani mutum a cikin wa'annan manyan alƙaryun maka ko da'ifa a makka a ɗauki wato walid dan magira a da'ifa kuma a ɗauki urotu bin mas'ud a sakafi to shine Allah yake gaya wa annabi sallam to ga abin da mutanen annabi Musa suka yi masa da ya zo da ayar ma sai suka fashe da dariya wato suka ce ai wannan sihiri ne shi yasa Allah ya ce sai muka jarrabe su da saukar musu wato azaba wato muka saukar musu da aya Allah ya ce kuma ayar in ta zo wato ya ce wa ma nurihim min ayatin babu wata aya da zamu kawo musu illahi akbar min uktiya sai ta huwar da ta gabata wato girma an ba su an ba an sauko musu ruwan dufana an saukar musu wato kwari an saukar musu kwarkwata ga kwadi ga jini kowace in ta zo sai ta zauna kwana bakwai za su je su nemi wato wato taimako da agaji wajen annabi musa suna ce masa layan kashafta annan rijiza lanumi nan na bika idan har aka amsa mana aka yaye mana wannan musibar za mu imani da kai walanur sulanna ma aka bani isra'ila na lokaci wala nu'minu na laka ko za mu imani da kai kuma za mu saki yan bani isra'ila saboda haka haka za su kankan da kai idan ya daga hannu aka yaye musu sai su koma kan kafircin su to shine yace fa yadu Allah ta'ala sai roga musu Allah fa shafu anhu a yaye musu fa yamkusuna baina kullu wahidatin wal ukra shara a ba su dan zaman jarrabawa na wata daya ba su iya cin jarrabawar ba sai su koma cikin kafircin su da wato saban su sannan sai Allah ya sake aiko musu wata wata aya ta azaba sannan an ɗanɗana musu kwana bakwai sai sake koma gurin annabi musa alayhi salam su nemi kwataka haka suka dinga yi a yaye musu su koma a yaye musu su koma to shine allah ta'ala yake ba mu labari a yake cewa wa akarnahum bil azabi mun yi ta damkansu da azaba ɗaya bayan ɗaya la'allahum yarji'un ko sa janye wato gaban kafircin su wato su imani sai su ce wa qalu ya ayyuhas sahiru na ganin ya kamata mu kwana ko kuma ba gabar kwana ba ne za a tambaye to makara a guda biyu musamman gurin kwana وقالوا يا أيها الساهر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون زين.
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم زين.
ينكسون ونادي فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون amal amana khairu أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين لولا.
فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب لو جاء معه الملائكة مقترنين استكف فاستكف قومه فأداؤوا إنهم كانوا قوما آسفونا.
فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم- وجعلناهم سلفا ومثلا للآكلين na bayan suna da yawa duk a hadafar tafsirin su yake saboda haka dole sai dai mu yi hakuri gobe Allah kan sai mu sai mu fassara nan ne inda ya- ya kamata mu kwana wala madriban mu maryam masalat amma kuma za mu tsaya nan nan saboda lokaci abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya karba mana ya ba mu lada abinda mu kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wassalamu alaikum Mm, babu jiya ni ai ban tafi da kwante ba to na ga wata